uku bayan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ta zo daidai da 22 ga watan hudu shekara ta 2022 za mu ci gaba da karatu a wannan zawiya zawiya Sheikh Salihu Musa Malami da ke nan tudun nufawa Kaduna muna cikin suratul shura malam yana mana bayani a cikin aya ta bakwai lokaci yayi da haka za mu maimaita ita wannan aya ta bakwai malam sani musa malami shine zai ja baki malam a shek kadir abdullahi baraya shine wanda zai mana fassara akan kuma allah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاسم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم آمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على المرسلين آمين الحمد لله رب العالمين ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمين ما لهم من ولي ولا نصير آه الله يجي ولو شاء الله wato da Allah ya ga dama da Allah ya so laja'alahum ummatan wahidan wahidatan da ya mayar da dukkan mutane su zamana wato akan addini guda daya shine al'umma guda daya da Allah ya ga dama kowa sai ya zama musulmi sai zamana maganar fariƙun fil jannati wa fariƙun fil sa'ir sai zamana a lahira kawai sai zamana fariƙi ɗaya za a samu wato dukkan waɗanda za su tafi zuwa ah, ga gidan rahama amma mashiyarsa ba ta ga dama ba saboda haka ya yi al'umma ne ɓangare ɓangare na waɗanda za su sami arzikin lahira da ɓangare na waɗanda za su sami wato tiyata a lahira wa'anda za su samu arzikin lahira sai Allah ya sauƙaƙe musu yin imani Allah ya sauƙaƙe musu yin aiki na ƙwarai waɗanda kuma Allah ya riga ya hukunta cewa za su samu tsiyata ne a lahira to sai Allah ya zamana ya yassare musu kafirci ya kuma yassare musu ayyuka na saban Allah Ah, shine nan Allah yake gaya mana da ya ga dama da sai ya yi al'umma ta zamana akan addini guda ɗaya duk mutanen duniya tun daga annabi adam alaihi salam har ya zuwa mutum na ƙarshe da za a halitta to sai su zamana suna kan addinin islama ah, kowa da kowa wannan fassara kenan sannan da Allah ya ga dama da sai ya sanya mutanen duniya gabaki ɗaya kuma su zamana akan ɓata. Eh, nan kuma sai ya zamana ɓata ake magana. Wato da Allah ya ga dama gaba ɗaya mutanen duniya tun daga kan annabi Adamu alaihi salam har ya zuwa mutum na ƙarshe kowa sai ya zamana yana kan ɓata mana ana cikin kafirci sai zamana a ranar lahira Ah, babu magana waɗanda za su tafi aljanna ana magana kawai gida guda ne wato gidan wuta Ah, amma mashi'ar Allah ba ta ga daman haka ba abinda mashi'arsa ta ga dama shine a yi jama'a ɓangare biyu a ɓangaren da za su bi annabi muhammadu kira da amsa Allah su tabbata gare su da kuma ɓangaren da za su bi shaidan Allah ya tsare mu saboda ka a ranar lahira a gida guda biyu ne kawai gidan waɗanda suka fi shirya da gidan waɗanda suka fi ɓata wannan da suka fi shirya su tafi gidan rahama waɗanda kuma suka fi ɓata su tafi gidan azaba na
أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموت وهو على كل شيء قدير
أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير أم اتخذوا من دونه أولياء wato wannan istifhami ne aka yi na takariri da kuma inkari an tabbatar da cewa wato su kafirai sun riƙi gumaka sun kyala Allah sannan kuma Allah yana nuna musu cewa wannan abu da suka yi ya yi Allah wadai da shi bai yarda da shi wannan abu da suka yi ba na cewa sun kafirce masa sun bi gumaka. So daga idan ka ɗauke am ɗin sai ka ɗauke ta da ma'anar bal. Ittaka zu min dunihi auliya, ittaka zu auliya a min dunihi. Su kafirai sun riƙi gumaka ne, min dunihi suka ƙyala Allah. Maimakon su mai da Allah ya zamana shi ne abin bauta tunda shi ya halice su ya halici komai da kowa sai ba su yi haka ba sai suka mayar da gumaka su ne abin bauta suka ɗauki gumaka suke amfanarwa suke cutarwa suka kyala Allah fallahu Allah huwal waliyu shi ne ko mai taimako shi ne majibancin al'amari shi shi kaɗai. Amma gumakan da suka ɗauka suka mai da su majibanta al'amarinsu, suka mayar da su waɗanda suke tunanin cewa za su taimake su wannan ba haka ba ne. In dai suna neman wanda zai taimake su, in suna neman wanda zai jibanci al'amarinsu, ai ba gumaka za su kama ba, Allah za su kama domin Allah huwal waliyu. shi ne majibincin al'amari shi ne mai taimakon halittarsa wato muminai in suna son samu taimakon Allah su yi imani amma ba su yi haka ba wa huwa yuhyil mauta kuma shi Allah zai tayar da matattu yana rayar da matattu ma'ana zai rayar da matattu duk ɗan adam wanda yake da rai ya mutu Allah zai tayar da shi duk wata dabba mai rai ta mutu Allah zai tayar da ita duk wani aljani da ya mutu Allah zai tayar da shi amma gumakan da suka ɗauka abin bauta suka kyala Allah ko masu bautan mala'iku wanda suke bauta mala'iku suka kyala Allah ko masu bauta aljanu waɗanda suka kyala Allah To, wayannan abubuwa da suka ɗauka suka mayar da su abin bauta, shin su ma suna tayar da matattu? Akwai a cikin wanda ake bauta wanda ba Allah ɗin nan ba, ko aljani ko rana ko taurari ko mala'iku ko duk wani abu da ake bautawa. Akwai guda ɗaya wanda yakan iya tayar da matacce? Babu. amma shi Allah yana tayar da matattu mana zai tayar da matattu ba ma wai tayar da matattu ba huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne akan komai ba ma wai tayar da matattu ba komai babu abin da ya gagara Allah yana da iko akan komai nan Allah yana nuna mana bautar waɗanda suke bautawa wani abu ba Allah ba. Cewa shi dai Allah daga cikin abubuwan da yake yi har da ma abin da suke ganin ba zai yiwu ba shi ne tayar da matattu. Domin a gurin kafiri shi gani yake idan mutum ya mutu babu yadda za a tayar da shi. Allah yana gaya musu cewa ni din nan da kuka kyale ni ba ku yarda da akwai ni ba ba ku yarda da ina da cikakken iko ba ba ku yarda da cewa ni ne abin bauta ba to abin da kuke ganin ma ba zai yi ba na halitta ta mutu a tayar da ita ni zai yi to ko kuma abubuwan da kuke bauta a gumakan nan me suke iya yi me suke iya yi sannan kuma ba ma wai tayar da matattu ba Allah yana kalubalanta kafirai cewa ni ubangiji ba abin da ba zan iya ba abin da ya gagare ni ina da iko akan komai amma abubuwan da kuke bautawa su kuma ya suke me za su iya yi ba za su iya ba idan lazina tad'una min dunillahi لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه لو فالطالب والمطلوب wannan guri Allah yana buga musu lissafi yana cewa lallai waɗanda kuke bautawa wanda ba Allah ɗin nan ba duk abin da kuke bautawa wanda ba Allah ba lan yakhluqu dhubaban walau istama'u wallahi har abada ba za su iya halittar kuda ba ko da sun haɗu domin su halitta kuda. Mana duk mutanen da ake bautawa a ce a tara su, duk gumaka na ƙarfe a tara su, duk gumaka na itace a tara su, duk mala'iku a tara su waɗanda ake bautawa, duk aljanu waɗanda ake bautawa a tara su, kai duk wani abu da ka san ana bautawa a tara su wuri guda. a ce to kun ga dai shi Allah wanda mumine ke bautawa shi halicci komai to ku yanzu ku halicci kuda guda ɗaya za su iya Allah ya ce ba za su iya ba kuda sun ta wato kuda guda ɗaya ba wai kudajen duniya gaba ɗaya ba kuda ɗaya sannan kuma sai sun taru duk wanda ya ake bautawa a kawo shi a aji duk a tara su gaba ɗaya a ce to ku shawara da junanku ku yi iya tunaninku ku taimaki juna kun gana bauta muku don ku ba da kunya shi ubangiji da mummunai ke bautawa shi ya halarci komai ku kai da ku ba da kunya yanzu ne yadda za a yi ku fita kunya to ku yi kuda guda ɗaya saboda haka Allah yana nuna mana cewa duk wani abu da ake bautawa ba zai iya amfanarwa zai iya cutarwa zai iya baka amfani zai iya kare ka da cutarwa duk wani abu da ake bautawa Allah shi ne ke amfanarwa da falalarsa Allah shi ne ke cutarwa da adalcinsa. Saboda duk wanda aka ga kamar ya cutu Ubangiji ya ɗanɗana masa wata cutuwa to da adalcinsa ne domin kayansa ne. Kayansa ne. Mutum ma yakan yaga ba a damu ba. ce yana da raguna guda biyu sai ka ya ce a yanka wannan wannan kuma a bar shi sai nan gaba to yanzu kaga ya ɗanɗana wannan rago cutarwa ko amma kayan shi ba ma halitta shi ba kayan shi ne ka taba ji an kai karan shi a ce ga wani makwacin mu ba ya yanka ragon shi ba ko bayan da za a yi haka to ubangiji yana gaya musu cewa amfani da cutarwa din nashi in ya baka amfani ya baka ne da falalarsa in ya cutar da kai ya cutar da kai ne kai a ganin ka an cutar da kai ne amma abin da ya maka da adalcin sa ne. sannan kuma ubangiji yana nuna mana cewa yaya za a yi kai da hankalinka ka zaɓi wanda bai iya yin komai kamar yadda shi abin bauta amma wanda yakan iya yin komai kuma ka kyale shi yanzu duk inda mai bautar gunki yake idan ya ji mu misali ya cinna ya tes ya watsawa gunkin kananzir ya cinna wuta za ta kama ko ba za ta kama ba to gunkin da shi kan shi ma gashi yanzu wuta ta kama shi ba zai iya kashe ta ba ya za a yi ka bauta mashi ya za a yi ka ji zanen cewa zai ci zai kare ka daga wata cutarwa kai in ka same ka gunkin da in ka aje shi nan da safe ka tafi ka dawo nan kullum za ka gan shi kila ma a samu wani domin an sha yi a ce ɓarawo ya sace gunkin wana fa an sha yi ka ji mai gunkin yana ciki a ce dala a nemo mishi gunkin shi duk wanda ya ga gunkin zai ba shi kaza yau watan shi kaza kenan gunkin nan da sace shi to ya za a yi ka dinga bautawa abin da ka ji har sace shi ake daga ita aya tana nuna mana cewa Allah shi ya cancanci bauta a kan dole wajibi ne a bauta masa babu wanda ya cancanci a bauta masa in ba Allah ba na'am
وما اختلفتم فيه فما وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب wannan aya kuma za ta nuna mana cewa fariƙun fil jannati wa fariƙun fil sa'ir ina to mutanen gida biyu wanda Allah ya nufe shi da samun arzikin lahira zai imani ya rika aiki na ƙwarai wanda Allah kuma bai nufe shi da samun arzikin lahira ba ma'ana zai kasance fil sa'ir to shi kuma Allah zai yassare masa kafirci ma'ana za a sauƙaƙe mishi yin kafirci da yin ayyuka na banza. To wannan ɓangarori guda biyu, ɓangarorin wato ɓangaren muminai da ɓangaren kafirai, idan wani abu ya same ku na saɓani, kan ku yi saɓani, kan ku yi jayayya, kan ku yi rigima, ku mayar da al'amarin zuwa ga Allah a lahira zai yi hukunci. wato ayar tana nuna mana kar a dinga yin rigima kar a dinga yin rikici tsakanin bangarorin guda biyu tsakanin wayanda suka kama hanyar gaskiya da kuma waɗanda suke kan hanyar ƙarya wato kafirci Allah ya ce wa maktalaftin fi duk abin da kuka yi saɓani a cikinsa min shay'in na komai wannan ya shigar da al'amuran duniya da al'amuran addini. Idan kuka yi saɓani da waɗanda suka ba musulmi ba, wato ka, wanda suka su ba muminai ba ne, to kada ku yi jayayya abinda za ku yi fa hukumuhu ilalla. Hukuncinsa a mayar da shi zuwa ga Allah, kuma zai yi hukunci a lahira. Eh, shi kenan kowa ya riƙe al'amarin shi. wato nan ana magana tsakanin muminai da kafirai idan aka samu wani rikici akan al'amarin duniya ko akan al'amarin addini to a mayar da hukuncin zuwa ga Allah kar a yi ta jayayya kar a yi ta rikici wa hukumu ilallah wato a mayar da hukuncin ya koma zuwa ga Allah ma'ana zai yi hukunci a lahira wannan fassara kenan sannan kuma yana ɗaukar cewa ku muminai a cikin idan kuka yi saɓani a kan kowane irin al'amari na addini da kuma kan kowane al'amari na duniya to ku mayar da hukuncin zuwa ga Allah saboda me saboda a wani guri Allah yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu atiiu Allah wa atiiu rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah war rasul kuma yadda shi zuwa ga Allah da wannan babban manzo ya ku mu'minai ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzon Allah da'a ku yi wa kuma shugabannin al'amari a cikin ku da'a amma fa in tanazatin fi shay'in idan kuka yi jayayya game da wani abu to farduhu ila Allah war rasul farduhu ila Allah war rasul kuma yadda wannan al'amarin zuwa ga Allah da wannan babban manzo wato a mayar zuwa ga alqur'ani a mayar zuwa ga sunna wannan umarni ne Allah ya bayar umarni duk sanda mumine suke jayayya a cikin al'amarinsu to ai tun da mumine ne Allah ya tanadar musu da hukuncin tun kafin su jayayya san ko menene sai a tambaya me Allah ya ce idan kuru-kuru ba a gani a cikin alkur'ani ba to manzon Allah ya yi bayani sallallahu alaihi wasallam misali wani al'amari ne ake gani cewa a duniyance mummune suna saɓani a kai a harkar duniya bari mu faru ta duniya akan yi saɓani akan samu miyagun malamai mutum ya shaƙi sanda ya hau mumbari ran juma'a da alkyabba da rawani amma mugun makareci za ka ji ya ce mulki sai musulmi sai ku tambaye shi algatu malam alhamdulillah alhamdulillah dalla ina ne Allah ya faɗa eh kai ka fi Allah kishin addini ne akwai mutum a duniya yau da ya fi Allah san addini to ina ne Allah ya ce mulki sai musulmi ina ne ina ne alƙur'ani akwai mahaddatansa bila adadin marubutansa bila adadin saboda Allah ya tsare wannan alƙur'anin ya yi bayan Allah musamman ba kowa ke iya yi ba hadda alƙur'ani ya ba su alƙur'ani saboda haka in ma za a koye alkur'anan ko kuma misali tunda an yi gwamnan da ya ce a koye ƙur'ani yana da corona ko ba yi ba ya wulaƙanta alkur'ani kuma wasu suka biye mai wai duk ƙur'anan masallaci a cire ka a ɗauki corona inna lillahi wa inna ilaihi amma shi littattafan boko na ofis din shi bai koyi ba ko ba a yi ba ya wulaƙanta ƙur'ani wai ƙur'ani ne zai shafa mutane korona. to sai a tambayi malamai mahaddata ku kuka haddace alƙur'ani da Allah ina ne Allah ya ce mulki sai musulmi akwai shi ne Allah cewa ya kuli lahuma malikal mulki tutil mulka man tasha ba tutil mulkal muslimina ba ko tutil mulka ahlal kitabi ko tutil mulkal masihin ko tutil mulkal yahuda ko ko Allah bai san sunan musulmi ba ne sai ce tutil mulka man tasha kana bayar da mulki ga wanda kaga dama amma tunanin miyagun malamai su in ba musulmi ba ne ke mulki ba za su rika samun kuɗi ba saboda ganin su kirista bai yarda da addinin su ba bai ɗauke su komai ba amma in musulmi ya yi mulki to musulmi na ganin darajar su zai ringa ba su kuɗi sai suka hau mumbari suke wa Allah ƙarya ran juma'a akan mumbari a masallacin juma'a mutum ya shaƙe ko kara da alkyamba a jikin shi da rawani ya wa ƙur'ani ƙarya ya yaudari jama'a ya ce in ba ku zaɓuwa na ba to kun yi rida na lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yasa kake ganin ana cikin bala'in da ake ci to ga shi yanzu an samo musulmi shi haka Allah ya sai ya baka domin ya nuna ma kuranka haji yanzu haji sai an biya naira miliyan miliyan biyu da dubu ɗari biyar za a je aikin haji ba akalla ma kenan wannan shi ne aikin musulmi domin duk abin da kai wa Allah ƙarya sai ya kunyata ka kana ganin maslaha wai musulmi shine mulki shine maslaha shi Allah bai ce ba da shine maslaha Allah zai faɗa ya ce mulki sai musulmi amma ubangiji ya fi ka sanin bayansa ubangiji ya fi ka sanin bayansa ya fi ka sanin bayansa. Akwai wanda kuma ka koma sannan, fardu ilallahi war rasul. To, in ba samu a ce alkur'ani ba a koma sunna akwai hadisai miliyoyi yau shekara goma sha ɗaya kenan muna ƙalubalantar duk malaman Najeriya musamman miyagun malamai wayanda suka karɓi kuɗi ko suke sa ran a ba su kuɗi suke wa Allah ƙarya suka cuci addinin Allah suka jefa bayan Allah cikin bala'i suke wa Allah ƙarya a mumbari a masallaci cewa mulki sai musulmi da haka wasu musulman sun ɗauka gaskiya aka gaya musu suka shiga gari farautar mutane kashe mutane kona gidajen mutane kona gine-ginen gwamnati saboda kawai dole sai musulmi ya yi mulki duk jinin waɗanda aka kashe yana kan wayannan miyagun malamai a koma kan suna ina ne kuma annabi ya ce mulki sai musulmi ina ne ya ce babu shi Allah yana da haka Allah ya ce wa maktalaftin fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah to bari ka ji zaka dauka suna da kishin addini sai aka zo wani mutum sai dauko ta hajiya ya ce ita ce make make shi aka ce a alhamdulillah alhamdulillah shi musulmi ita musulma ai musulunci ya ci gaba ko wayannan musamman wayannan kuma irin miyagun malama suka ƙara hawa mun bari suka ce wannan abu yayi daidai amma ga annabi yayi magana kuma yanzu mu muna inkari da mulkin mace to fardu ila Allah ko الرجال قوامون على النساء maza suke da iko akan mata idan mace ta zama mai mulkinka wani iko kan yi da ita a kan shi an karyata kurani ko ba karyata ba a aikata abinda tura yake so kenan a sdg dama yana da kudiri goma sha bakwai sustainable development goals na majalisar ɗinkin duniya daga ciki shine gender equality haɗakan jinsi daidai da daidai namiji da mace ɗaya ne kawai aka kawo wannan malayin ba san me aka kawo musu ba aka yi taro aka rarraba musu dubu biyar biyar dubu goma goma in ana ganin girman ka a baka dubu sha biyar nan ma suka sake hawa mambari sai ka ga abin kamar da gaske da kirista musulmi yanzu ko musulmi musulma kai ai an more sunna ta zaka musulunci ya ci gaba ko mu koma sunna annabi ya ce lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan ba mutanen da har abada za su ci nasara akan al'amarinsu matuƙar sun dora a mace al'amarinsu gashi kuwa babban aikin hukuma shine tsaro to jihar da aka yi wannan magun-magun din yau ya ake ciki akan tsaro annabi bai faɗin magana sai ta tabbata kamata yi malaman nan su cewa mutumin nan a'a annabi ya ce kaza lan yufi a qaumun wallau amrun ra'atan hatta tura mulkin mallaka sanda suka zo suka mallake mu ba su dora mana mace ba yau a duk arewacin Najeriya akwai mai unguwa mace ko mai unguwa babu saboda tsarin islama daular usmaniya nana asma'u Allah shi kara mata da ai shehu dan fodiyo ta fi maza da yawa ilimi a lokacin shehu dan fodiyo amma ko mai unguwa bai bata ba huda huda da ya tafi yawo ya dawo ya je ya ga ana bautar rana ya ga mace na mulki da Allah da shirka bautar rana da a ga mace na mulki kai a tunaninka wanne ne ya fi muni shirka ko to da huda huda ya zo me ya fara faɗa annabi Suleiman inni wajadtu ra'atan tamliku ni fa na samu mace tana mulkan su bai ma ce mata sarauniya ba saboda babu a musulunci yace inni wajadtu ra'atan kamata ya ce inni wajadtu malikatan sai bai faɗa ba saboda babu malika sai ce inni wajadtu ra'atan ni na samu wata mata tamlikuhum tana mulkan su wa utiyar min kulli shay'in ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس sai da ya fara faɗin cewa ya tarar da mace na mulki sannan ka magana bautar rana shi ne abin da tura suka turo wakilansu suka kawo a kudindine wanda ba san kan inda ake ciki ba ko suka karba yau ga shi nan ana ɗanɗana shi sa komai a koma shi sa ƙur'ani yanzu ga shi mun samu sunna ta yi magana mulkin mace amma malamai suka hau kuma suka goyi ba akwai wanda aka ba su kuɗi suka goyi ba abin da ake nufi ai ai wilayatul amma da al wilayatul khassa shi annabi yayi magana amma aka samu wasu suka ce suka mai gyara suka ce ha abin da ake nufi yake nufi kaza ne kuma babu hadisin da ya tafsirin wannan hadisin jiya muka yi magana akan takayi in Allah da annabi suka yi magana kan ka ce ga abin da suke nufi sai ka kawo wani hadisin in sunna ce in qur'ani ne magana sai ka kawo wata aya ta fassara wannan amma haka kawai suka ce a'a abin da ake nufi a al-islama ya ake nufi gashi da arewa ko mai unguwa ko ko ta mai unguwa abin da zai faru nan gaba masarautun nan manya za a zubo mata idan a zanzau aka samu sarauta ta faɗi wata zai ta fito da ta ita ma jikar jikar jikar musa ba malli ce to sai ce a cikin masu neman sarauta yanzu da zainab daga gidan kaza ya za ka yi tun da already gwamna mace ce bature a hankali a hankali da wancan ne magana akan mataimaki aka ta ai ba ai ba mataimaki ne sun yadda a taimaka a harkar shi aka ce ai mataimaki to gashi nan yanzu za a gangaro kan ainihin abu kaɗan kaɗan dama kan ra'iyyar a haular lima a Kano sai an sai wata ran sarautar ta faɗi wata hajiya ta fito ta ce jikar da bace ya za a yi ta a Katsina wata ta fito ta ce ita jikar duk bace ya za a yi da ita tun ana yi ana ba su hakuri sai an samu wata lokacin mace ce gwamna sarauta ta faɗi za ce an danna mata ya kamata su ma su ɗana sai a naɗa wata sai ka ji sarauniyar kaza da kaza abin mamaki abin takaici a jihar da aka yi mataimakiyar nan ana taron gwamnonin arewa da sarakunan arewa ga duwawunta ga duwawun sarkin musulmi wani wulaƙanci ya mutu ko ba a yi ba yanda nake zaune da majabakin nan haka suka zauna da sarkin musulmi ga duwawun tattalashi wato bature Allah shi kiyaye ko da haka komai nan gaban an kawo ku ce ba mu da abin da ya faru Qur'ani kuma Allah ya ba mu umarni cewa duk abin da muka yi sabani mu koma zuwa gare shi Eh, wannan abu da kuka kawo to marhaban amma mu duba mai Allah ya ce ka jiba mace duk ku- duk kudinta duk kuma talaucin mijinta waye a sama shine a gida ma ba a yadda sai mulki ba daraja Allah ya ba mata hana su mulki ba karaman daraja ba ne wallahi daraja Allah ya ba ku ku mata shi yasa yace kar ku yi mulki mutunta ku yi amma bature yanzu ya zugo su su an danne su da Allah ƙungiyar ƙwallon sufa eagles sun suna buga su nawa ne a fili me yasa ba za a sa wata mace ba a ce ya kamata an- ana danna mata a sufa eagles ko mai buga biyu ko uku a sa wata hajara ko zainabu ba na sa ka yi daban ba eh a rena hankalin mutane sahun sahun sallah wannan sahu ne ya fi daraja na gaba amma ga mace fa annabi ya ce baya baya su wannan da suke kawo muku irin wannan ba ruwansu da addini ba ba ruwansu da addini bari in faɗa da harshen da za su yi the farthest thing away from them is the religion abin da ya fi musu nesa wallahi shi ne addini in za su yaudare ku ne sai su kawo addini a tsarin nan da aka kawo mataimakin da mataimakiya duk musulmi babu mulkin da aka yi a wannan jihar da musulunci ya fi shan wahala irin wannan mulkin masallatai nawa aka rushe ba a taba gwamnati a jihar da ta rushe masallaci ba sai mai wannan mataimaki- mataimakiya rumfuna nawa aka rushe na musulmi musulmi nawa aka kora aiki sannan aka kori musulmi a aiki aka rushe shagunansu aka rushe rumfunansu aka rushe gidajensu sai da aka ga yanzu ba su da ƙarfi sai kuma aka zabga wa 'ya'yansu kuɗin makaranta ya ce jami'a kuma ko an an yi ƙari fiye da kashi ɗari saboda a lokacin an lura an kori iyayen aiki an rushe kasuwannin iyayen an rushe shagunan iyayen an rushe komai na iyayen wanda suka gama ba a ba su fansho ba wanda aka kore su ba a biya su a haƙƙinsu ba sannan 'ya'yansu suna karatu kila su zama wani abu ya kace su kuma an ƙara musu kuɗin makarantar da ya wuce hankali yanzu da yawa ba sa makarantar saboda duk tunda ba karatu ba yawan aikin yi a al'umma me zai faru rashin tsaro da ake yanzu wannan jiha ita ce ta fi kowace jiha rashin tsaro a ƙasar alƙur'ani ya gama da kowa lashiyai mafi lafafi min shayin ba mu ilalla zalikum allahu rabbi wannan fa ubangijin wanda yake iya rayar da matattu wanda ya ba ku umarni ya ce duk wani saɓani idan kun yi a mayar zuwa gare shi to zalikumullah wannan shine Allah rabbi kuma shine ubangiji na alaihi tawakkaltu gare shi na dogara na dogara gare shi wa ilaihi unib kuma zuwa gare shi nake komawa idan na yi laifi zuwa gare shi nake komawa kai mai karatu amma shi mazalla an ce faɗi haka ne domin ya koyar da mu amma shi annabi ko tunanin ya yi saɓan Allah bai taɓa yi ba ya faɗi magana a saɓa ai dole ne sai sai ta ci mutane ba komai ne ba mutane malaman nan wasu sun sani wasu kuma son zuciya sun sani son zuciya har yanzu a jihar nan ba malamin da ya ci miliyan ɗaya Allah ba duk tinkawan bi da suke yi suna ganin za a ba su har yau ba da ya samu miliyan ɗaya ka zaga ka ga limaman duk alkyabar ta kuɗe. Abin takaici malami ya goyi bayan almajirin nasara a ci mutuncin abin da annabi ya faɗa. ba abin da ba a yi ba na nuna cewa ba ruwan mutanen da addini su fafarin makaranta alkur'ani su ringa kama su kaman barayi masu daraja a cikin al'umma anda annabi yake cewa kai rukun man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu yayi a cikin ku wanda ya koyi alqur'ani ya karantar da shi to su a wannan ja aka ringa fafara ana kamawa sannan wannan a ce wannan al'umma ta zauna lafiya wanda ya yi abin sai ya gama duk abin da ya sata Allah ba zai ba shi damar ya ji daɗin albarka shi da zura'a shi in dai ya saci wani abu in bai sata ba Allah ya yafe mai amma in ya saci wani abu duk abin da ya sata ba zai ji daɗin shi muku rubuta. Wasu kuma mutanen gari su ba su yi karatu ba, su ba abin da ya dame su son zuciya ne. Su jam'iyyarsu ce a gabansu ba magana annabi da Allah ba. Yau ta kai yau ko shaidan wata jam'iyya ta tsayin sanata za su zaɓi shi. Shaidan da ya fito a kirari ni ne shaidan din nan da na fitar da annabi Adamu daga aljanna. sannan wata jami'a ta ce mu kuma mun tsayar da shi to sai ka samu mutanen gari wanda za su bi shi to da su abin da suke duba ba wai Allah ya ce ba ba wai annabi ya ce wasu kan jam'iyyar su ta ji kunya Allah ya kiyaye to daga duk abin da aka kawo ku auna da alqur'ani ku auna da alqur'ani a auna da sunnar ma'aiki amma maganar yanzu misali wannan maganar SDGs wanda daga cikin abubuwan guda goma sha bakwai akwai gender equality dinnan shine duk wanda yake kawowa kun ba sarake ne ku ce ya fara da masarautar shi ya sauke wani hakimi ya ɗora wata hakima duk arewa akwai hakima mace ne ƙasa babu nan samu wani basarake ya goyi bayan irin wannan to a gwada in hakimci ya fada a wani gunduma a ɗora mace a gani mata darajar da Allah ya yi musu wallahi shi ne kasu yi mulki a yi musu komai da Allah da wanda ka gani yana tuka mota da kanshi shi ya zaba wani kuma za ka ga ya kwanta a baya ba ma gurin da direba yake ba dalla wa ya fi more mota bai kwanta a baya eh bai kwanta a baya shi sa masu mulki suka zaɓi su kwanta a baya ko ana tuka su duk wani tunanin tuki da wani tunanin me ba za yanzu wanda wanda yake tuka mota ya yi bacci wanda yake tuka fa to mata haka Allah ya yi su su kwanta a yi musu komai amma bature ya zubo su almajiran shi na ƙasar nan suna nan suna limanci a kan abu. Ko a misali ka taɓa ji ko da Hausa ka taɓa jin gwamniya? Ko a Hausa ba ba daɗin faɗi, balle a larabci babu. Dalla mace mace in ta yi gwamna za ta girmama mijinta in ta girmama shi tana da lokacin shi tana can mitin shi kuma nan yana nan lashkiyar wannan irin masifa hatta kudu da suke yi mataimakiyar ma da ake bayarwa a Lagos da Lagos sun daina Lagos sun daina mataimakiyar ma da aka ba sun gwada suka ga abin ba nasara suka haɗu da abubuwa na ibtila'i a lokacin mulkin wanda ya fara ba mace mataimakiya daga ba suka yanzu maza maza ake yi Lagos a ce cibiyar arewa a kawo wannan irin shigantaka saboda mutane suna jin tsoro ba sa magana wasu na jin tsoro wasu na kwaɗayi su ba za su yi magana ba suna gani ana saba shari'a sai dai su dinga gunaguni a gefe ba sa iya magana Allah shi kiyaye wallahi abin da ake fama da shi a yanzu idan aka bari aka yi wannan abu nan gaba abinda za a gani ku rubuta ya fi na yanzu domin annabi ya faɗi magana sai ta tabbata ingila ita ta rena amerika ingila yadda ingila ta rene mu nan haka ta rena amerika yau da ingila da amerika waye a gaba America.
amerika Amerika mace ta taba mulkan su mace taba ba Ingila ba to saboda haka sai sai yar ta wuce uwar yar ta wuce uwar Amerika ta hayyo mace da mace ta mulke su ba. amma nan a kawo wa mutane nema a kawo wa mutane a koma an kawo dama an mutu ya- ya baka kaza kai ka karba sai ya ƙara kawo kaza haka ne su ba ruwansu da addini ba na gaya muku wannan gaba da gaba zan gaya musu zan kuma faɗi dalilai na na cewa ba ruwanku da addini su sun sani ni na sani na
فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير yanzu mutanen da suka damu da addini sa rushe masallaci su ƙara wa mota hanya masallaci da Allah saboda girmama masallaci da shi kanshi Allah yake yake cewa baituhu Allah ya ce duk wanda ya gina mai masallaci ma'ana komai kankanta wurin Allah ya ce shi kuma zai gina masa gida a aljanna amma aka samu wani a ƙasar nan ya rushe masallatai ba wai masallaci ba dalili wai za a ƙara wa mota hanya ita fa mota ba wai ba ta da hanya ba ne tana da shi amma a rushe na Allah da aka ɗan bashi a haɗa wa mota haka ake. da kirista ne ke mulki ya yi wannan da garin ya kone da rikici nan ne za ka ga mutane yana kishin addini amma tun da nasu ne yake yi shi kenan ya ci mutuncin ɗakin Allah ko ɗakin babanka wani ya rushe ya ƙara wa mota za ka so shi balle ya rushe ɗakin Allah ɗakin Allah nawa Eh? mutane kawai mutane muna ne ko ka ji tsoro ko kar ka ji tsoro ba in mutuwa ta zo za ka mutu daidai da sakan guda ba za a kara ma wanda suke dajin nan yanzu an sace su an zalunce su tsoro suka ji Na.
ba gashi kaddara ta same su ba haka kai ma saboda haka gwamnan misali ka ka- ka- ka faɗi gaskiya amma kakka yi wa mutane sharri ka faɗi gaskiya don su gyara in za su gyara in ba za su gyara ba Allah ya dirkake su amma ko- ko ka ki faɗa ko ba ka ki faɗa ba za ka mutu balle wannan da duk da- da- da irin cin mutuncin da aka yi wa addinin Allah da Allah a wannan jiha abin ba da sabuwa idi idi sai an yi bambadanci an yi fadanci za a ban musulmi su yi idi a inda su saba yi in mulkin musulmi idi wallahi amma gurin ana sukuwar dawaki ana kwallon dawaki koyaushe suka ga dama za su yi kwallon dawaki a wurin amma in idi ya zo an dinga kamun kafa kenan a bari a yi raka a biyu kawai na lillahi wa inna ilaihi raji'un kai ai ai wato abubuwa fadin samawati wal ardi Allah
Allah wanda yake da cikakken iko wanda ya ce a mayar da hukuncin komai zuwa gare shi dinnan wanda ya cancanci bauta fadirin samawati wal ardi shine makagin sammai da ƙasai ma'ana shine ya halicci sammai da ƙasai ba tare da ya ga misali ba shi ya ƙirƙiro abin shi ba wata sama da ya gani ya kwaikwaya ba wata ƙasa da ya gani ya kwaikwaya shi ne kawai ya ƙirƙiro abin shi ba gani ya ya kwaikwaya shi ne maƙagen sammai da ƙarsai da kuma dukkan abin da ke tsakanin su wani ja'ala lakum min anfusikum azwajan ja'ala bi ma'ana khalaqa ana ja'ala lakum min anfusikum azwajan ya halitta muku mata daga jikinku wato nan yana magana halittar sayyidatina Hawwa alaiha salam da aka yi daga haƙarƙarin annaba Adam na hagu shine nan ubangiji yake ga mana ya halitta mana mata daga jikinmu kuma yanzu gashi in ana so a haihuwa haka ake yi a haɗa namiji da mace wa min al'alami azwajan kuma ya halitta muku azwajan nau'i nau'i ma'ana mace da namiji min al'alami daga dabbobin ni'ima guda takwas din nan rago da tinkiya bunsuru akuya sa saniya raƙumi raƙuma yazra'ukum fihi yana halitta ku fihi akan wannan tsari na sawa din nan na mace da namiji wato nan yana ƙara faɗa mana ni'imar da ya yi da kuma halittar da ya yi wacce sauran abubuwan da ake bauta ba shi ba ba za su iya ba daga ciki shine ya zira'ukun fi wannan tsari da ya yi na ya sanya muku ya halitta muku mace daga jikinku to daga shi ne kuma yake halittar ku yake watsa ku mace da namiji domin duk wanda ka gani misali asalin shi daga mace da namiji ne Eh, mace ce da namiji aka hada suka zama su uku ko to wa zai iya wannan ka taba ganin kamfanin da ke yin rediyo ya hada rediyo mace da rediyo namiji sun haifi dan karamin rediyo bayan wata tara Hmm? a ce wallahi wannan rediyon ba a ce ai re- wallahi rediyon nan ne da aka hada su aure suka haife shi gashi tabar- tabarkalla wallahi an yi haka ya taba ganin mota da mota a haɗa su a kulle a gareji guda a ce to bayan wata goma ko sha ɗaya a buɗe sai kuma da aka buɗe kuma ta ka ga wata 'yan mota ita ma ta ce ai wannan motocin ne suka haife ta ƙarewa ma misali kasantuwar wannan namiji ne wannan mace ne iko ne na Allah ka taba ganin a ce wannan mota mace ce wannan mota namiji ce ka taba ganin a ce wannan waya mace ce wannan wayar namiji ce ka taba gani ka taba gani a ce wannan yadi namiji ne wannan yadi mace ce duk abin da bature yake ba mace da namiji ba karamin iko ba ne na Allah amma ga shi a bunsuru bunsuru namiji akuya mace kuda ma kuda namiji da kuda mace akwai kyankyaso namiji kyankyaso mace shi duk abin da Allah ya yana halitta mace da namiji ka taba ganin takalmi mutum ya je gurin sayan takalmi shi yau fa takalmin na sallar bara ma- namiji na siya kana da macen takalmi ka taba ganin shi takalmi ma ba namiji ba mace ko takalmin da mata sai dai a ce an yi takalmin da mata ke sawa ka taba ganin hula mace ka ɗinka min hula zan siya to wacce kake so in maka mace ko in maka ma namiji ka taba gani sai gwani ubangiji alhamdulillah lokaci yayi sai mu tsaya a nan gobe sai mu tashi fadirin samawati wannan irin maganganun da nake yi su sun san ba sharri nake musu ba a rushe masallatan ba ba a taɓa tarihin gwamnati a wannan jihar da ta rushe masallaci ɗaya ba amma yanzu wannan ya rushe ya rushe ya rushe ma'ana Allah ya ce wanda ya gina mai masallaci zai gina mai gida a aljanna shine mantukin magana ko mafahumin magana fa wanda ya rushe wa Allah masallaci Allah zai gina mai gida a wuta shine da dama shi hadisi yana da al-mansub yana da al-mafhum wanda ya gina wa Allah gida a wanda Allah ya gina wa Allah masallaci Allah ma ya kira masallaci da gidan shi man bana lillahi masjidan wani gurin man bana lillahi baitan ko Allah zai gina mai gida aljanna wanda ya gina wanda fa ya rushe Allah zai gina mai gida a wuta a rushe masallatan Allah kafin a yi wannan mummunan mulki a wannan jihar masallatan mutanen jihar zaka ga in kaza ne to yanzu da wannan mummunan mulki ya zo zaka ga masallatan su sun rabu masallatan su sun rabu kuma a tarihin ba a taɓa yi a jihar ba in idi ya zo sai dinga fargaba za a bamu ruwa za a bamu ruwa sai a wannan mummunan mulki idi raka'a biyu a fara zuwa gurin a tashi bai fi kwata-kwata ya awa biyu ba. Amma a yi sati nawa ana ƙwallon dawaki a gurin. Duk wata shaɗana a gurin ai. Amma in raka'a biyu a ambaci sunan Allah a karanta Ƙur'ani, a yi kabarbari. Amma mugun mutumin nan ya ce ba za a yi ba. sai an yi fadanci wallahi ka tambayi mutanen jihar mu dan nan jihar mun yi sa'a Allahu akbar ba irin wannan ka da fata na Saka da saka da kai. A kara maka lafiya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله بقدره ومقداره العظيم آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين.
وسلام على المرسلين آمين.
الحمد لله رب العالمين Saka da saka da kai. A kara lafiya.